والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna cike da farin ciki da abin da ya haɗa mu a wannan guri wanda waɗansu daga cikin ‘ya'yan al'umma Allah ya ƙaddari yau sun kammala har da ta alƙur'ani mai girma to bayanai game da alkur'ani ba abubu ne mai karewa minti goma ko ashirin ko talatin ko shekara ɗari saboda alkur'ani maganar Allah ce ku dubi shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu ana hidima kan alkur'ani kuma yanzu aka fara to don haka zan kasa bayani na tun da ba lokaci ne mai yawa ba gida biyu zuwa uku ɓangare na farko ɓangare kan su waɗannan yaran matasa 'ya'yan al'umma marayu da suka haddace alkur'ani ɓangare na biyu ɓangare ne na wato su kuma jama'a ba wai yaran za mu kalla ba ya kamata mu kanmu mu yi makanmu karatun ta da su game da littafin Allah shi ne alkur'ani mai girma ɓangare na uku sai waɗansu watakila nasihohi da za mu ɗan bayar game da tafiyar irin waɗannan ayyuka da kuma al'umma to abu na farko mun san cewa waɗannan yaran wani project ne kamar a cima proje ko mashiruwa da yaren larabci aka kirkiro saboda kula da yara marayi waɗanda an ɗaɗɗego su ne daga cikin jihohi daban-daban shi aiki idan za ka yi shi don Allah to Allah zai dafa maka yau tun ana tunanin za a nemi fili da za a yi wannan makaranta Allah ya sa aka samu fili har Allah ya sa aka yi gini har Allah ya sa aka zaɓi waɗansu daga cikin waɗannan marayin yau har gashi an samu addufa al'ula wato kenan yau ga wasu daga cikin waɗannan ɗaliban Allah ya nuna muna sun haddace alƙur'ani mai girma kuma matsayinsu na marayi to wannan yana nuna jama'a mu tashi tsaye da hangen nesa domin shi maraya mutum ne wanda yake ya tashi bai da mahaifi bai da gata cikin al'umma to barin maraya da rashin kula da marayi da kuma marasa ƙarfi waɗanda ba sa iya ɗaukar nauyin iyalanku mu bar taimaka muku yana daga cikin sanadiyar wannan tashin hankali da muke ciki na ta'addanci da rashin zaman lahiya saboda idan ya zamanto masu hali ba su damu da kowa ba sai 'ya'yansu bai yiwa 'ya'yanku su tsira 'ya'yan al'umma su lalace wannan ba zai taɓa yiwa ba don 'ya'yanku cikin 'ya'yan al'umma ne suke rayuwa kula da marayi kula da 'ya'yan talakawa a saman musu wurin da za su karatu su yi aiki shi ma kula ne da al'umma don waɗannan idan suka yi ƙarfi ba su da wanda zai musu tarbiyya to mu kanmu ba za mu samun zaman lafiya a ƙasashenmu ba ba za mu samun zaman lafiya a gidajenmu ba ba za mu samun zaman lafiya a jihohinmu da garuruwanmu da unguwanninmu ba babban misali da nake son in bayar malami wanda ya sauka yanzu yanzu nan Allah ya saka masa da alkhairi yayi bayani akan kula da maraye da kuma ladar da ake samu da kula da wato wajen kula da maraye da irin matsayin da mutum yake samu a ranar tashin alkiyama ya kawo ayoyi na alqur'ani mai girma ya kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba nan nake son ni in taba ba misalin da nake son na bayar ya ku ɗan uwa musulmi mu sani cewa da yawa abu ne mun san shi amma watakila ba mu tsaya muka hankalta mishi ba shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko ba haka ba da ya tashi ya tashi gaban iyayensa ko ya tashi marayi ya kamata mu tambayi kawunan mu Allah ne da kanshi wanda ko dan Qur'ani ya yarda da wannan Allah ce alam yajidka yatiman yace ni fa'awa ashe Allah bai same ka kana maraya ba ko maraye to nan inda karatun yake shine cewa ana dubin maraya ba kowa bane bai isa ba tunda bai da mahaifi da rai a duniyar da muke cikin ku kana da mahaifi in mahaifinka na da rai in ba wani abu bane gani ake ba za ka san wani abu ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso yana maraya ko da ya zo a duniya mahaifin shi ya rasu shi ne mafi rinjayen abin da littafan sira suka tafi duk da yake a gudunsu suka ce ba a jima da haihuwar shi ba sai Allah ya mahaifin shi rasuwa amma mafi yawancin littafai suna ganin kafin a haife shi mahaifin shi ya bar duniya mahaifiyar shi ta rasu yana da shekara shidda sai ya zan marayan uwa marayan uba duk da yake a shari'a mutuwar uba kafin balagar mutunci ake kiran shi maraya amma nan ana kiran shi maraya ne da uslubi na mutane sai a ce idan mutum ya rasa uwa shi ma marayan uwa ake kiran shi wanda idan mutum ya rasa uwa ya rasa uba sai laraba su kira shi allatim wanda ba uwa ba uba to anan ya ku yan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine khairu khalqillahi ajma'in duk cikin duk cikin annabawan Allah da manzannin Allah da mutane da aljannu duka shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya taso marayi ya taso yau wanda ya fi kowa ashe darasin da ya kamata mu dauka a nan ya ku yan uwa musulmi shine wanda ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo ma duniya da alkhairin da ba wani mutum wanda ya taba zuwa da irin wannan alkhairi a zamaninsa babu irinsa kuma har ƙasa har Allah shi ta da ƙiyama ba za a samu wanda ya zo da alkhairi irin wanda ya zo da shi ba to a nan sai mu ce kun ga waɗannan yara da muke renawa marayin nan ashe annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa zama maraya don haka kada mu rena mutanen da iyayensu suka mutu don ba mu san abin da Allah zai maida su ba wannan shi ne matsalarmu yau in katta ya kattan bai 'yan boko da dama 'yan boko da dama saboda su sun higa da irin nasu misali za ka iske mutum lokacin da hito daga ƙauye koko wani daga wani gari ne ya samu cantuka za a yi brebe daga wani birni an kawo shi wani birni ka kai ka tambayi da yawa daga cikin manya waɗanda sun karɓi wani matsayi sai ka ji an ce lokacin da ya zo bai da yana da cutar abin da ake ce ma cutar da faransanci ba cuta ba da hausa cutar sai ka iske dan wani daki da za a bashi wani ma zai ka iske zaure yake kwana sai ka iske haka yake karatu haka yake karatu wata rana sai ka ji ya samu wani babban matsayi a kasa alhali 'ya'yan cutar kin su ba samu wannan matsayi ba shi yasa rena mutum baka san abin da Allah zai maida shi ba yana daga cikin abin da zai ja maka illa a rayuwa kuma sakaci da irin waɗannan yana daga cikin abin da zai maida mu baya don haka muna kira wannan ƙoƙarin da aka fara sunan shi somantaɗi ko kuma kunnaina jakkaina baya wanda ayyukan ba wai ya tsaya ne ga ƙungiya ta alkitabu wa sunna ita kaɗai ba ya kamata kowace jiha kowace unguwa kai kowane wuri su rinka tunanin yadda za a yi a kula da marayi ta kowane bangare bangaren karatu bangaren taimaka musu da abinci bangaren taimaka musu da aiki da za su koya su iya da haka ne al'umma za su ci gaba wannan nukta ta farko zan barta a gefe abu na biyu waɗannan yaran ga su ƙananan yare ne sun haddace alkur'ani to a nan sai mu tambayi kanmu akwai mai shekara arba'in ba izir sittin ba ko guda ba har yanzu kai akwai mai shekara sittin alhamduma ba ta hita da kyau kai ka kai ɗanka makaranta yana da kyau ka taimaka ma ka gina makaranta abu ne mai kyau sannan kuma ka ɗauki 'ya'yan makwabta ka kai su makaranta da 'ya'yan dangi abu ne mai kyau amma ka sani cewa wannan bai hishe ka gaban Allah in baka iya karatun sallah ba don saboda kai kanka Allah ya wajabta ma ka yi sallah kuma sallah ba ta yi sai da karatun ƙur'ani to kuma karatun ƙur'ani ba yadda kake so za ka yi ba a'a yadda an ka samkar da ƙur'ani wanda gaskiya dole mu faɗe ta a nan saboda yanayi wallahi da za mu tsaya kan fatiha ɗai mu kama hidda kurakuran da a cikin fatiha lokacin nan nau zai kare a kara min yallama minti ashirin kurakuran ba su kare ba saboda karatun fatiha muna yi ne irin yadda mun ka ga dama shi kuma karatun ƙur'ani doka gane akwai malamin faransai akwai malamin angle kuma akwai malamin ƙur'ani haka duniya take to da haka ina kira zuwa ga jama'a manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun alƙur'ani yana sabka ya kai ƙara al'ummar shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ni ni faɗa ba wanga ko ba hadisi na ba ko ɗan ƙur'ani ne ya yarda da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يتشي يا ربي يا أبنجي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا mutane sun riƙe wannan alƙur'ani abin ƙaurace ba kenan ba problem ba ne wanda yake yau ne ya fara faruwa tun ƙur'anin na sabka wannan matsala akwai ta alhali Allah yana gaya muna a cikin suratu al'ambiya dalilin ɗaukakan wannan al'umma abinda zai sa wata samu ɗaukaka a duniya da lahira shi ne wannan littafin Allah ce laƙad an zalna ilaikum kitaban fihi zikirkum afala taqilu Allah bai bukata sai yaranci amma nan allahul muwatti'a lil qasam ko al muwatti'a lil qasam inji wadansu malamai laqad anzalna ay wallahi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum Allah ce mun saukan muku da littafi wanda daukakar ku tana nan tare da shi kuma kada ka sa tsammanin ka sha a'a Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma za a tambaye su game da wannan alqur'ani wa innahu la dhikrun lak wa liqaumika wa sawfa tus'alun da haka jama'a alqur'ani daukaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa fi kowa saboda gare shi ne wanda littafin ya fara sauka dalilin da yasa al'umma shi tafi kowace al'umma saboda an bata wannan alqur'ani amma Allah ya ce wa sawfa tus'alun za a tambaye ku kuma wanda zai tambaya ka Allah kuma babu wanda zai boye mai in nan duniya kana iya boye matambaya wallahi lahira baka iya boyewa babu inda zaka dan haka ka shari'a eh game da kula da alqur'ani mun kawo waɗannan ayoyin guda biyu ya ku yan uwa musulmi to sai ya zamanto mutane suna kawo wa uzurruka suna ganin kamar suna da wayo shi uzuri kala biyu ne akwai uzuri na gaskiya wanda Allah ya dade shi akwai uzuri na ƙarya wanda Allah bai dade shi ba to don haka tun yanzu ka san uzurin da zaka kawo gakkata tsammanin musulunci ya jahilci uzuri in cikin qur'ani akwai uzurruka daban-daban har da dabba in ta bada uzuri a cikin qur'ani in uzurin nata na gaskiya ne ana yarda wanda zai iya cewa kai dabba fa malam to shikenan bar mu je hudhud wata rana ya tafi tare da annabi sulemanu sai ya fita annabi sulemanu bai da labari Allah ke ba mu labari wannan kudin qur'ani ne sai da wanda Allah ce wa tafaqqada at-tayr fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadida aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين kaji hurhudu ya kawo uzurin shi annabi sulaiman ya ce zai yanka shi ko mai kaza kuma ya kaza koko aula ya siyanni bi sultanin mubi ko ya kawo mini uzuri hujja ingantatta kaga ko da ya kawo hujja ingantatta ba a kama shi ba shi yasa ba kai kayi kaɗan ka ce wai cikin qur'ani babu zancen uzuri ko kuwa a shari'a ba ta san wanda adda uzuri ne a'a akwai shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan munafikai su zo su kawo uzuri ana sauraren su aya tana sabka وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Allah ya san mai gaskiya Allah ya san mai ƙarya don haka game da sha'anin alƙur'ani mutane mu saurara da kyau wallahi in ka ba da duk uzurranka a nan duniya wallahi in ka kai lahira ka san irin abin da zaka ga ma Allah subhanahu wataala wanda duk ya san bai iya karatun sallah ba wallahi ya koma makaranta ya koyi karatun sallah in wa fatiha ba ta yi ba fa sallan nan akwai matsala ko qawaidi ka dauka da littafi na fiqhul malikiyya da an zo babu fara'idus sala ana ce maka wa qira'atul fatihati bari in yi maka karatu irin namu farlun farilla to don haka mutane suna ba da uzururra a nan duniya wani ya ce shi aikin shi na gwamnati ya hana mai ya hidda keɓe lokaci ya je ya koyi karatun alkur'ani wani ya ce kasuwancin shi saboda harkar shago in ya hito tun witar sai minuwi wani ya ce a'a harkoki sun yi mai yawa saboda yana zuwa cana yana kawo kaya wani ya ce harkoki sun yi mai yawa saboda shi na zuwa dubai yana kawo kaya wani saboda yana zuwa turai uzurruka ga sunan mutane suna bayarwa da ma izurka na hayaniya wani zaka ji ya ce wallahi malami kullum tashi da makaranta jiki na nake jin shi na ciwo shi yasa ban iya zuwa makaranta da kyau jikinka ya rinka ciwo amma jikinka bai fara ciwo ba wallahi jikinka bai fara ciwo ba imamu shafi'i yake cewa wa dhammatul qabri tunti lailatul arsi dhammatul qabri ma ta farko wanda kabari zai yi maka tun fi lailatul arfi za ta sa kaman cerar da an ka kai ma amarya ka san dai tana daga cikin ranakun da adam bai mancewa da shi ko duk wanda ya aure ya san wannan rana da an ka kai mai amarya musamman amarya sai ta farko wannan rana bai mancewa da ita to imamu shafi'i yace dhammatul qabri ma ta farko ta kabari tun fi lailatul arfi sai ta sa kaman cerar da an ka kai ma amarya magana ta gaskiya uzurrukan da muke bayarwa na rashin karatun alkur'ani a ce a sati ba ka da rana biyu ko da samdidi manci tsakanin magriba da isha'i ka koyi karatun alkur'ani ka gyara karatun alkur'ani wallahi waɗannan uzurra na hayaniya ne dalili ga wata aya kahin mai lokaci ya taso mini a cikin suratul muzammil Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl ko min thuluthay al-layl a qira'ati hisham amma da yau mutanen mu lamun sukuni suke mata wannan kuskure ne lamun dhamma ake mata qira'ati hisham an ibn amir ita kadai ce adda wato sukuni adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu ko wa nisfihi wa thuluthihi imamu nafiya da imam abu jafar da imam abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da imam ibn amir su sun karanta wa nisfihi wa furusihi saboda in baka san kira'o'i ba in ka ji an karanta kada ka ce kuskure Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak sai Allah ya ce wato wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum sai ce mi faqra'u ma tayassara min alquran wani sai kaji ya ce ai mallami ba haddace qur'ani ba ban iya karatun qur'ani a'a mallan ai daren nan matsala na ba mu iya kiyayewa ba a dora maka cewa duk dare sai kai ba kai dai mi kai cikin dare na karatun alqur'ani in kai sallah kuma sallah tana tare da karatun alqur'ani wani na iya cewa mallan ai ban da lahiya ko da yawan mutane sai suka ba su lahiya cewa masu karatun Qur'ani ko masu karatun Qur'ani to Allah ya ce malam alima an saya kunu minkum marza waye fa dauka magana Allah ya ce ya san tana yiwa baka da lafiya ku tahibu bincika wallahi waɗanda suka saba da karatun alkur'ani ba su da lafiya ba suna karatun alkur'ani kai wanda ya saba karatun Qur'ani lokacin da ba ya rashin lafiya ma ya hi samun da karatun alkur'ani akwai wani mahaddacin alkur'ani dan kasar somaliya ne ya haddace alkur'ani da kira'o'i guda goma sai ya yi aksidan musa aksidan ko da ya yi hadarin mota sai ya shiga cin koma bai san inda yake ba aka ɗauke shi aka kai shi shina cikin koma aka jira a gari abinda allah zai yi ko san wani abin mamaki ta hanyar serum ake sa mai abinci saboda bai iya cin abinci amma karatun alkur'ani daga lokaci zuwa lokaci sai ya buɗe bakin shi ya karanta izu ɗaya zuwa izu biyu cikin koma ya yi kwanaki cikin koma ko wata biyu amma in lokacin karatun alkur'ani shi ya yi ram ya ce karanta alkur'ani saboda alaƙa shi da alkur'ani to alima an sai kunu minkum marza rashin lahiya ba uzuri bane kace baka karatun qur'ani alima an sai ya kunu minkum marza wani na cewa malam mu kuman nan ba ku da aiki ne ba ku da wasu ayyuka shi yasa ba ku zuwa dubai ba ku zuwa china ba ku zuwa america ba ku zuwa turai europe shi yasa kuka ganin kawai shi kenan sai ku ce kullu ayata karatun qur'ani Allah ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah Allah ya sa akwai masu balaguro shi yasa dan kasuwa wayayye wanda ya san abin da yake yi kafin abu na farko da zai fara doka daga gidan shi ya sa cikin sakin shi shine alqur'ani saboda cikin jirgi baka da lokacin hayaniya kana baina sama'i wal ard kuma kana baina dunya wal akhirah ko ta ka baci kana rike da Qur'ani amma kana cikin jirgi kana dauke da salula kana kallon fina-finan batsa sai motar shi tsaya eh ba sai hari san ba wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kai wani na iya cewa mallan mu soja ne ko da yaushe ana iya kawo mana hari ko ba kine hujja shi ba kai Allah yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ko kaki gare ka kana rike da bindiga an ka ce ka karanta ƙur'ani waye hudu sai ce faƙara umar ta yi sararin lokacin yaƙi ana faram-faram ba a ɗauke ba karatun ƙur'ani ba kana nan gidanka tare da matakka ka ci tuwo da ka ci wake da shinkafa ka yi dam ka sha ruwa ka ce mallan tumbina ya yi rike-rike ban iya zuwa makaranta zabar ma sun kace min mainu to an ce lokaci yayi don haka waɗannan uzurra na cewa kai baka iya karatun qur'ani ko saboda harshen ka ya kiya wallahi harshen ka bai iya ba bai iya ba duk harafin da ka kasa faɗi da an azama jikka 500 yadda zaka faɗe shi ko shi ne bai wadanci haka don haka ƙarya ta shekarun ka busu yi nisa ba saboda mala'ikin mutuwa bai zo ba retar babu wanda ya retar sai wanda ya ga mala'ikin mutuwa don haka ka keɓe wani lokaci kowa sana'a shi da aikin shi ya danganta ya dibi daidai lokacin da zai keɓe ma littafin Allah kai a ce kana da lokacin kallon kwallo lokacin karatun jarida lokacin zuwa yawo lokacin fada lokacin facebook lokacin internet lokacin zuwa taron siyasa lokacin zuwa taron duniya lokacin zuwa kaza komi kana da lokacin shi banda lokacin littafin Allah za ka zo kai bayani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته